إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara sake haɗurin a wannan wuri daga nan gidan radiyo amfani da magaram a shirinmu na amsoshin tambayoyi wanda ke shiryawa da gabatarwa ɗan uwan Ilyasu bin Abdullahi a shi dai yau muna 28 ga wata na jumadal ula hijira shekara 1440 daidai wanda ya dace da uku ga wata na biyu shekara ta 2019 Allah mana jagoranci yan uwa kamar dai insha Allah da aka saba za a iya kiran mu a lambobi guda biyu kamar haka imma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kinan 96 99 zero an suwasande ko lamba ta mov mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka kamar dai yan wanda kullum ake nasiya da harko masu kira su yi ƙoƙarin kauda rediyo a lokacin kira kenan ko a kashe rediyo ko a kauda ta ko mutum ya bar inda rediyo take domin ta da rediyo ba iya jin abin da mutum ke hudu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alo,
na'am.
alo, ga da wala.
Yawwa sanu. Alhamdulillah.
Na wala la.
Lafiya alhamdulillah.
Wa rayaniya.
Alhamdulillah.
Na wala la. Allah ya maka.
Na amin amin amin. Na'am. Assalamu alaikum. Na'am. Assalamu alaikum. To, kenan a yi ƙoƙarin kashe rediyo a lokacin kira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Lafiya alhamdulillah.
Malam a da ce muke so a ba mu wanda dan marke Allah ya mana bukata.
To, ɗauki eh, Allah subhanahu wa ta'ala cewa wani da asama suna wadda gobiya kalki daga cikin sunayen Allah kyawawa irin su ya hayyu ya qayyum irin su eh, ya daraja Allah wal ikram sai da sunan Allah kawai annabi salatin ibrahimiya in so ka gabatar da bukatunka eh na'am eh muna dai ƙara jaddada masu kira assalamu alaikum na'am Karam kalan tashi la.
alhamdulillah alhamdulillah
Mana ka ma kun ji tashi na.
ha Su ko da Ha?
ne. Tashi na tashi ko. Akwai wani tashi eh wanda ake ta mishi ko da ba iya jiro ne.
wallahi ba san shi ba Kuma a'a wai abin da ke so a yi hankalin kamar masu kawo sa ai mata tana kawo durkuwa masu karatun wannan wai saboda kawai da su samu durka maganganun wannan da sauransu in kuma dole da koya su hankalin su koyawa mana Allah kai ba jin kamar amma ba ya hankalin da ta hankalin masu koya da Allah
ba jin bayanin kamar haka idan mutum zai bayani ya tsaya ya bayani wa dai abinda za a gane abinda assalamu alaikum
Salamu alaikum malam.
na wa alaikum salam Ina lafiya alhamdulillah malam muna bara addu'a to Allah biya bukatun Allahu amin Allahu amin to assalamu alaikum yan uwa ya zamanto hili ne na amsoshin tambayoyi ya zamanto hilin akan tambaya ne dan lokacin wani magana goyon baya magana addu'a abinda ya shahi tambaya ne kamata kurin mu tambaya kaza ina tambaya kaza abinda aka sani a bashi abinda ba san wace ba sani ba shi ba ilimi ne kina zaman to kan haka ne dan kamace lokaci da yawa kan wani magana goyon baya sauran su ko wani addu'a assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
Mata tambaya muke da Allah addu'a da ya kamata mutum ya in kamar ya shiga cikin wani kuncin rayuwa haka.
to na'am ah muna dai assalamu alaikum to ai kokarin da yawa kira lambar da aka bada ta kamata a kira kanta assalamu alaikum assalamu alaikum na'am alhamdulillah wata yanta yara tun asa su cikin a sa su cikin addu'a kwanan duk wuraren addu'a musu addu'a ta mahaifa addu'a mahaifa karɓa ce Eh, duka wuraren addu'a sa su addu'a Allah musu albarka Allah ke muke su da sauransu assalamu alaikum na to bismillah alaihi wasallam
Inda ya zo masallaci ya jima ya samu raka a ɗaya tare da liman to in zai karo ɗaya a bayyana zai karatu ko kuma a asirta zai.
to na gani shikenan assalamu alaikum bismillah na'am Eh, assalamu alaikum na'am bismillah daga murya ka bashi jikin bismillah
An gane lafiya alhamdulillah
ya aiki harabobi da dama.
alhamdulillah
Ya kira Allah mara wata tambaya da gida kai.
to bismillah ta maka
Ni yanzu kamar misali ne kun kuna sallah.
eh
Shi kenan to sahu na gaban ku a ce akwai wani mai haɗa mai farfajiya.
eh
Yawan to shi kenan sai sahun wajiya sai kuka tare shi.
eh
yawwa da kuka tare shi to kuma kafin kwan sai aka yi roku aka taso in sallah kuke ne a kai
to na gane
eh sanan sallah kuke a kai shike na gane shike na
eh
sai kama radio kashi insha Allah eh kenan na ƙara jaddade lambar da aka bada ita za a yi kira kenan ta Airtel da ta Move su kadai kuma mutum yana da wata lamba daban wannan ce zai kira kawai ta Airtel da ta Move eh assalamu alaikum alaikum
la salabiya ilaha alhamdulillah
da su dari kuma alhamdulillah
da malama ya tambaya na'am
kamar mutum ya yi iskun jikin yana nafila haka eh
na ka bi shi ko kuma ka bi shi ba kai kana farilla
eh eh kuma nafila sai yake eh shikenan eh kama radio insha ana Allah fara da karshe insha Allah To, alhamdulillah. Kenan. Assalamu alaikum. Na, tashi lafiya lafiya alhamdulillah.
ina da tambaya ne To, bismillah, mai jinka.
kuma ya kira ta Ibrahim a wani sai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma haka ne yayi Aka kwa saura.
sai an gane sauran A dole idan ma bai zuwa ka ba. Ka- ka- ka- Guntu ne, ka rabi ne kai.
Ah, sai an yi rabu Ya yi ka rabin.
a ƙara mun da yaji
Ba ka shi bayanin me za ka a ciki, na na me? Ha? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am.
wani tambayar da nake da Allah malam na bismillah kuma shi kana azumin da tsawaki wajen sau sai kamar jijiya a
azumi na tsawaki mene azumi azumi na tsawaki eh
kuma wajen sau sai kamar jijiya kaka ya zama na yi ka yi sahur
eh to shi kenan assalamu alaikum
alam mala an tashi lafiya lafiya lau alhamdulillah madalla Allah tambaya ke gare mu to Allah sa na sani bismillah to wajen kaman karshen sallah sai ya ta karshe akwai sallah wajen salati ibrahimiya kowace sallah ko nafila ko fadala ko ne kana iya kawo shi kai sallama
to kuma ta biyu muna so mu san tsakanin sujada ta fadi da ta biyu akwai addu'a da ake yi ne
eh
yawa to shi kenan assalamu alaikum wa alaikum salam da Allah alhamdulillah
kamar mutum ne shi da matar shi kullum haka ne ba kwanciyar hankali haka eh a gyara wuri a bata kuma ana ana manna tare kullum
eh
shi ne muke tambaya me kake tambaya ciki addu'a da za a ba ku
assalamu alaikum alaikum alaikum da bana ina ganin lafiya lau alhamdulillah
tashi da koya aiki alhamdulillah
mamman tani ne daga nan murya babban sarari to bismillah mutum
na ce malam Na.
ni dai Allah kara muku hakuri kamar wasu mutanen tambayar da suke yi kawai suna yin da ne ba su ma ba su san ba ko mene ne sai kun kara hakuri ku yi hakuri da su kawai haka ne jama'a idan a kan jama'a
wata tambayar dama wani ya san ta sarai kawai ka ga wata tambayar ma bai ba kamata ba a yi ta na ji kuna cewa mutum ya yi magana tambaya akan wani abu ne wanda baka sani ba za ka tambaya a kara ta na sani in ba sani ba kuma sai a gaya maka ita haka ne amma har yanzu kamar ba su ji ba abin da kuka waje dai ku kara abu sai an kare an an kare shi ta sada wa alaikum alhamdulillah assalamu alaikum to yan uwa ayi hakuri a dan karanta abinda aka rubuta kai tambaya kan shi akwai mai tambayar mutum yana cikin kumcin rayuwa mai zai da farko dai matsayin mu na masu imani daga cikin imani da kaddara abinda Allah kaddara ma bawa kai ya dira abin a zuciya shi ya yi imani haka Allah kaddara mishi kai rungu abin da kanshi kuma ya kasa ɗau jimre ma abin bayan ka imani Allah ya kaddara kenan kuma wurin shi za a koma a nemi warwarar wannan abin da ya kaddara maka komai dai daga addu'a ga Allah za a koma mutum zai rungumi addu'o'i koma ga Allah daga cikin addu'o'i na masu matsala irin su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin irin su allama la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alu al-hazana idha shi'ta sahala wannan addu'a allama la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alu al-hazana idha shi'ta sahala da su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kuma a roki Allah subhanahu wata'ala ya kawo warwara kan hali da ake ciki sai magana ta addu'ar yara akwai addu'a da na ibrahim alaihissalam yake ma ɗiyan shi annabi ishaq da isma'il tun suna yara haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma hasan da husaina wannan addu'a ita ce u'iduka bi kalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa hama wa min kulli ainin lama ita ce kenan za a kama wanda kuma ta yi da kullum ce ga yara sai mai maganar ya samu juma'a raka'a ɗaya ya zai yi wanda ya samu juma'a raka'a ɗaya zai tashi ya kawo fatiya da sura a bayyane kuma ba tare da ɗaukan ba abokan iyansu a ko yan wanshi masu bukai kai daga murya ne zai ɗauki hankalinsu amma dai kenan zai ramo ta yadda ta huce wannan shine amma wanda ya samu ƙasa da raka'a ɗaya a juma'a misali ka je ka samu tahiyya ka samu raka ɗaya ba to kai tsaye ba baka salama cewa za ka tashi kurin ka ci gaba da sallah ka sallaci raka hudu irin ta azhar sai eh, mai magana eh, mai mutum ya farfadiya kun ɗauko shi to shi dai yin wannan agajin matuƙa ba kamar a ƙibla ba bai ɓata masallaka don haka bincike ba zai ɗauki lokaci har a ta kai a kai rukuyu a taso to ko da dai rukun ya huce ku kenan wannan ka'a dai za ku ci ko ta in ta huce ku a cikin inda amma da kun wura kibla to kuma sallah sai dai ku zo ku shiga layi ku shiga sabon layi a takaice shiga layi na sauran kun zama kenan kenan musulmai kenan kenan an riga yau kenan inda ha kun bar sau kun ji kun aje shi kun dawo ta sallah sabuwa za ku shiga sai bin mai nafila sallah yan uwa malamai magabata suna da sabani kan mas'alar bin mai nafila sallah wasu na ana wasu na gaba abi to gaskiyar magana hujjar bi nasi ne na soshi na zahirai kuma ingantattun ruwayoyi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da haka shi a aikace ya yi haka misali inda asalatul khawf inda yake ya yi sallah da wannan jama'a ta farko raka'a biyu kaga wannan ce farilla kuma ya zo da wasu jama'a ya yi raka'a biyu tare da wasu jama'a ya tashi ta farko ce haka annabi haka ya tabbatar da mu'az bin jabal yana sallah tare da shi a masallacin shi na annabi sallallahu alaihi wasallama nan madina in mu'az ya kare sallah ya bi limanci shi ma mamun ne a ba annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya je ungosu ya wa 'yan ungosu sallah ta isha a wajen shi nafila ce a wurinsu farilla ce kuma abin ya kai ga nan salama zana tabbatar da mu'az abin da yi kenan kuwa ana a bi an haka ba lahi ba ne sai magana mai aka ce salatin ibrahimiya lafazi isasshe za a cikakke misali daga ciki allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan wata siga ce haka wata siga Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan ɗaya daga cikin sigogin wannan za ka yi shi ne cikin sai siga assalamu alaikum alhamdulillah alhamdulillah
muna da tambaya to bismillah alsana sai
kama da ya yi kamar wanda ya tuntuwa haka san kuɗi sai ta gani a gure eh ya kamata ya ci ko kuma me ya kamata ya ci to shi kenan ya kama radio kaji insha Allah assalamu alaikum na'am alhamdulillah to bismillah Allah sana sani
akwai wani makwabci gare mu kuma boka ne wai kamar muke so mu ji ya halitta kuma zai tsada ya halitta ko cin abinci da shi haka
to shi kenan eh zan muke so mu ji mu ji mu ji bayani to assalamu alaikum to a takaice akwai dan uwa da ya maganar ya yi sahur sai mance niyya wannan iya ishi mana ishara wanda yake ga cewa niyya sai an yi lafazi a mata karatu to da asali dan uwa me ka ka sahur da muka dauki ka'ida ta niyya aikin zuciya ne lokacin da ka ka sahur ka yi imani a ranka ka ci abinci saboda azumi na gobe wannan shine niyyarka bai ka tana niyyar azumi gobe wannan shine matsalar bai bukata ya kace na wata sau maganar ba magana niyya ya ka kawo lafazi wannan zauwa da kai ka dauko sahur ka sa gaban ka hakka ci niyya ta kare ba bukata wani niyya bayan wannan shine ne ga kowa kin azumin ka ya taɓa ce mai maganar tahiya ta wata tahiya ce ake ma annabi salati ta ƙarshe ko kuwa hiya ta ka a ta farko malamai wasu akwai masu ganin cewa ba a wa annabi salati a ta ta farko ya ta ƙarshe wasu na ce a babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wari ya ce kowa annabi sallallahu alaihi salati a tahiyya ta farko ƙarshe duka tahiyya abu guda ce wa annabi salati a kowane zaka min salati ba bambancin ta farko da ta biyu har na ga kamar cikin mahala na ibn hazam take shi da mai da zahin magana ƙwarya kaman gano masu zahima masu cewa a ta farko za a yi ci ta waye hudu a ina aka samu annabi ya yi magana a ta farko za ku mini cewa kurin magana ce ta mutane kurin babu nasi kanta kan ƙayyadewa kenan a kowace za ka yi tahiya assalamu alaikum za ka Wa alaikum salam. An tashi lafiya.
alhamdulillah
Malam tambaya ce muke.
na'am
Yanzu mutum in yi ana kai shi ramuwa azumi to ya ɗau niyya zai rama sai wata ran ya makara yana iya yin ɗori.
to shi ke naji to kenan eh, muna maganar kenan wa annabi salati dan uwa kamar da Imam Shafi'i ke cewa daddai ne inda kama annabi salati a tahiyya ta farko zaka yi a ta- a ta ƙarshe duk da cewa wani in kai da sallah shi ɗaya ko liman domin mahi yawa ma- liman- limamai to ya suke barin ka a tarkashe ma liwa ke suke barin kai da wuya ba duka limami ke barin ka ba kai ta hiyar kawa na misali ta hiyar ta ƙashe ma balle magana ta farko amma in kai za ka yi sallah kai ɗaya ko kana limanci kai ƙoƙarin wa kai ƙoƙarin yin tahiya kama annabi salati tukun kai addu'a tukun ko da tahiya ta farko ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mambanta tahiya farko da ta ƙarshe addu'ar neman tsari daga guda hudu ita ce ce ku sanya ta a ƙarshen tahiyar ku ta sallah shine neman tsari daga azabar wuta daga azabar jahannama daga azabar kabari daga daga azabar kabari daga fitina ta rayuwa da mutuwa da fitina ta masih dajjal ya alhamu ni a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min fitnat al-masih dajjal wannan addu'a sai annabi ya kayyade ayyida a tahiyya ta ƙarshe wannan shine abin da yake kamar magana na'am Assalamu alaikum. Na'am. To bismillah.
mutum ne suke matan shi wai da aka tambaye shi yake takardar ruwa ne ba shi sai ya sai ya harame Ya ce mi?
takardar ruwa ce waje ba shi Babu saki a ciki? To. Assalamu alaikum. Na'am. Bismillah.
to malam wani abin da nake so a gaya mana wani yanzu kamar alal misali mutum da yanzu durin wata wajiya haka ta mutuwa ko wani wata ko an yi sallah ma wasu malamai wani a cikin salatu goma ga ana yi ko a cikin yau ta ta kai sai dai kuma da an gane kuma ga gane ne da ai haka nan
To. To, ina ga sai mu ido wannan sai mai maganar kenan eh, ta hiyar da a takaice kowace za a ma annabi salati kuma da addu'a kowace ruwa ta nuna sa'i ya ce in kun yi tahiya kowace tahiya in kun zauna duka raka biyu ko ku- ku riƙe Allah na wani addu'a ne sai maganar eh, cewa yin addu'a da ake tsakanin sujadu guda biyu ya tabbata daga cikin akwai rabu ga firli rabu ga firli rabu ga firli ko rabu ga firli wa rahamni wa hadini wa afini wa ruzuqni ta ta tabbata lamu ga firli wa rahamni wa hadini wa afini wa ruzuqni an kai sujada wani dan zaman da ake abin da ake karanta kayan a koma yin ta biyu sujada ta biyu addu'a da ake kenan sai maganar tsuntuwa ya ce idan mutum ya tsuntuwa to tsuntuwa kala-kala ce tsuntuwa ɗan abu ne mai gwabi abin da arisan za a zo neman shi mai shi zai zo nema ko da ɗan lokaci ne to shi ne za a yi sanarwa an yi yadduwa wanda ya yi da kaza lokaci kaza cikin abu kaza ya zo bayani tsawon shekara ne idan mutum bai fito ba ya halatta ka ci amma idan tsuntuwa ce karama wadda bata kai ta kawo ba da wuya a ce a jima zuwa neman ta wadda kana da dama ka ci amma ko da kashin ita ma idan mai shi ya hutu sai ka biya sai mai magana eh, boka to idan kana nihin boka kamar cin abinci ko makwabtaka da shi to gaskiya cikin kudade da annabi ya ce na haramu ne akwai akwai hulun kani Eh, shi alkahina shi ne boka to idan an ce cikin abin da yake nahar annabi ya je ruh da saman bagai da kamar bagai da hulwanin kahin to hulwanin kahin shine kama a ce hulwan kama ba na mai daɗi abu kama a ce bilis bilis ta boka kenan kudin boka da yake samu akan bokanci haramu ne bai halatta ka san wani mutumin boka ne ko irin wannan yan tsibbin ne yan surkulle bai halitta ka ci kudinsu gaskiya ko ka ci abincinsu mataka yan surkullen aikinsu kenan gaskiya sai magana a me yake cewa ah, tsak- eh, sai ts- me yake cewa saki na takarda ya ce takardar ruwa ce to shi dai za a tambaya lokacin da ya bata wannan takarda in dai ba ta yi ba na sake ki kuma a takarda bai rubuta ba na sake ki kurin takarda ba ta fara ba komi ba saki a ciki to dan ba a ce mai saki ne bai lafazin saki ba bai rubuta saki ba bai zamantowa saki ga wannan bawan Allah eh, sai na'am assalamu alaikum na'am
Malam muna da tambaya.
na'am
Wai kamar mace ce tana al'ada.
eh
Idan ta ida wannan sallolin tana iya rama su.
to naji na assalamu alaikum
Alaikum salam. Rama.
lahiya lau
Malam tambaya miki.
na'am
Wallahi yaran da nake aiwa mana sanayya.
eh
Domin kuma wannan shamari.
eh
Shi kuma mun nauyi kaya ko masu kwancin hasuwar wani.
eh assalamu alaikum la'am da baka na'am eh na- kenan sai mai maganar assalamu alaikum wa rahmatullah na'am alaikum salam
sai idan mutum sujada ta hau ta kama shi ta kokon soto kuma daga baya sai ya tabbata abubuwan da son tsakoyin da ya sun cika kuma sai bai yi ba sai wannan kin bai kabli ko ba daga baya ba ba shi da wani matsala a cikin sallar nashi.
to naji assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Tashi lafiya malam.
alhamdulillah
tambaya ne da Allah akan sallar ta asuba wannan biyun da ake yi.
to ta alfijiyar na ji kun yi zancen kuma shi ne to kullum ne in ta tashi a makara ne ke tashi kamar ya ne za eh don nake yi kuma mene ne ake karantawa a ciki to naji amma kuma mun makara su ya ne za ne dole ne ita tunda ni kullum bayan ta bane ke shi ne nake sa ƙara mana azumi shikenan eh mai maganar salati goma goma kahin kai to wannan dama wannan gada mun kowa iya jajen wannan abun to daman dai ba wata sunna bace ba daga mahi yawa dama yi ne ake yi na a ce ku yi salati goma goma kai da kaza to shi salati dai duk inda ake wani abin kai kayan kai daya ko ba wancan ma dogon ma sai ka kayan kai biyu uku an kare goma to dama gaskiya ba gaskiya bace da gaskiya kurin dan wa salati ga musulmi haƙƙi ne kamar annabi salati sallallahu alaihi wasallam ba sai na ce kai ba kuma hatta idan da ka zamana annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayanin cewa eh, idan mutane suka zamana akwai ruwa sun san abi dauda sun asabu sun sun karuwa ta tabbata duk inda musulmi suka zamana suka tashi ba ambatan Allah ba ma annabi salati za su tashi da hasara suna warin bangar jiki kenan wa annabi salati haƙƙi ne ga musulmi a kowane lokaci balle a wurin zama akwai shi kenan wannan ba yau nace kai ba amma kuma idan ka saka wa annabi salati cikakke mai garanti salati ibrahimiya guda ya haika wancan guntun guda goma gaskiya magana kenan sai assalamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum
wai malam ina da tambaya ne na'am
to shi malam yanzu buduwa ce wanda za a mama mai tana da tana aiki kamar irin na yan sabbin nan eh
mutum ya ina iya jin abin shi ko kuma kaya saboda lafiya a mutum kare kare
shi bayanin da na yi in dai mutum aikin shi kenan irin wannan surkulle ta tsubu ta an san ko tsubu san kenan ai maganin kaza a jawo mace a kai namiji ai wane ne bai halitta ka ci abincin da kudin shi ne gaskiya ko wannan abin sananne eh haramu ne gaskiya cin kudin shi da shi da boka daɗe ne boka ne ko mai alƙalami Mm, assalamu alaikum to ina sai mai maganar kenan ra eh, rama sallah ta mai haila to mai haila tana rama azumi amma ba ta rama sallah aisha ta ce muna ka samun haka amma ana mana umarni da ramo sallah ba ma rama azumi kenan mace idan kwanakin da ta haila dole ta bar sallah kuma in ta kare ba ta rama ba sai mai maganar kwanciya da miji ɗiyan ba su da lahiya akwai matsala ta rarrutsa kenan mijin ya ce ta sha maganin ta kuma ta ce ba ta sha shi kuma ta fasa kwanciya da ita to sai ta zaɓa kenan solution biyu ce mijin ta bata kenan ko ta dangane da kwanciyar ko ta sha magani dan shi shan magani idan da darura kamar ta ambata akwai darura shari'a ba ta ƙi ba shan magani inda darura irin wanda kika ambata kenan wannan ke za ki zaɓi muna ga abin da ya yi an dai ba wata darura shan maganin a irin halin darura ina ga zai huta daga cikin mushkila ga ta kowa tsakanin ma'auratan guda biyu maimakon a ƙaurace ma juna kenan in dai akwai darura ta wannan hanya ce aka halatta wanda alam sai mai magana ta sujudu sahawi ta kama shi to idan ka samu kokonto a cikin sallah daga baya ka gani eh gaskiya alama haka ne habbi ne akwai rinjaye ka rinjaye su da kana gaskiya abin da daidai ne kuma akwai samun yaƙini in ka samu yaƙini komi daidai ne babu ganin sujud sawi amma in abin da ka dan rinjaye kana kaza ne dole ka dole ka yi sujada wadda ta sujud sawi za ka yi kidan za ka yi sujada za mu ce ta qabla salama irin wannan hali in ka samu irin wannan hali wanda an kuma abin ya rikice ne na ka ce ba ka samu ba shi ne za ka yi ba'adi a ruwayar ta imam malik ya ka ruwayar shi dai a takace wannan su da sawi za ka yi kuma idan ba ka yi ƙaurin ba yanzu zai ka yi ba'adi kamacin wani abin da ya kama ka assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah
ina da tambaya na'am
kamar mutum ka je sayayya wuri ne dan kasuwa ne sai ka je sai ka ce ya hujjo ma abu babba sai ya hujjo ma kuma ya ce rantsuwa ya ce wannan babun ai babba ne ai wannan babba ne sai da ka je wanda ka je wurin wani masani ya ce gaskiya ba babba ba ne to shi wancan ya hukuncin kuwa
To, Ah, sai mai tambaya ta raka'atul fajar ita sai ta makata ilwa gaskiya in abin kullum ne ba a mai da raka'atul fajar kullum bayan hudowar rana gaskiya kuma ke kanki ki ji tsoron Allah a ce kullum sallah rana sai ta hudo to fa wannan kenan zai huta daga uzuri na ɗauke barci kuma ganganci ne zaki hasar sallah gaba ɗaya gaskiya ba a ma Allah haka sallah ga dama kullum zai ka yi ta gaskiya ba a na'am assalamu alaikum na'am eh ina jin ka
wani tambaya ce muke to bismillah ina jin ka
mutum ne ya tafi sallar juma'a eh
sai aka bar shi raka'a daya eh
ɗin kuma sai ya yi ta ɗin karatun abin nan zai kuma goyi
to wannan amsa yanzu mun bada amsa yanzu yanzu muka bada amsa wannan zai sallah raka'a ta biyu zai kawo fatiha da sura a bayyane ya cika ya tahiyya an kuma abin da ya samu bai kai raka'a ba zai raka'a hudu yanzu kuma muka yanzu muka bayanin kayan kama iya ba kama bane assalamu alaikum na'am eh eh
aure ke so da ita akan yayi riko na tattara amfanin yayi suna duka yanzu yana wasu komi yana yi wasu auren koko to shikenan assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum to eh, mai magana ke nuna a takashar katar fajar in makara ce aka yi ko da ranar ta hudu annan sallallahu alaihi wasallam ya makara ranar ta hudu amma sai da ya daga fajar kuma sallar ta asuba amma kullum zaman to haka ne wannan gaskiya babu uzuri a ce kullum haka a yi tsoron Allah kai asarar rayuwa gaba domin ya zaman to shi Allah ya ba lokacin sallah lokaci shiga da wuta he an ga dama he an tashi an kare barci an koshi to an tashi kullum a sallar asuba bayan ranar ta hudu to wannan za a shiga hadarin barin sallah ne gaskiya gaba daya dan ta Allah ya mata lokaci ke kuma zaki ta lokacin da kiga dama amma an barci ne wannan ba lahi bane ba ba da ganganci ba irin wannan na kullum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah la ya lawa alhamdulillah alhamdulillah tambaya ce muke da kamar yanzu wanda kamar ya shiga tsakanin ku da liman ke amma kuma wannan gaban shi kamar tabar ma ce kuka yi sallah shine hakki gaban gaban wa
eh gaban nashi kamar gini ne haka eh kuma gaban nashi gaban nashi tabar ma ce haka eh to bayanin ka da saura kenan na'am assalamu alaikum
alaikum salam gano na'am
tashi da alhamdulillah amma da Allah muna so ne a yi bayani akan wannan bayan mata da cikin wannan sallar da musu da an bala ta na gita
yaushe
ya ci wani da na jikin jago sha na rota da Allah ya hankalin sosai mata sun dage su ne wannan Mm, Allah Allah ya hana ni dacewa to na ji. Shikenan. sai mai magana ina ga shi wannan dai na ƙarshe mai magana kan wata sallah ce wai ta masoya asalin wani abin kudi ba wani fada ne ba musulmi ba ne ba ko wani malami na gana na kiristanci alama wanda ya kirkira abin ko ya fara abin kuma su turawa yan uwan shi suka ɗare mama abin gindi kuma ya ga musulmi ya shiga wani lamari a matsayin ka na musulmi ko musulma koyi da abin da aka hana mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu koyi da su balle wani abin da yake da alaka da masu addini gaskiya bai dace ga musulmi ya koyi irin da wani abin mai aqida ta musulunci wannan ba haka kauce ba kowa ya yi wanda yake addini shi gaskiya magana bai dace kai musulmi ka yi tare a cikin wannan lamarin gaskiya ko in ce mu haramu ne a takaice a same kana da alaka da irin wannan ababen wanda ya sa ya saba ma kaida ta addinin ka sai magana na assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Ah, eh, An gani na alhamdulillah
eh, muna tambaya mana nan.
na'am
Eh, wannan ce muka yi eh, wasu ne masu kasar ne suke to to da za su yi kasar ta musu yi bayani sun ce to mu kasar mu ke wa muka ce eh eh, ba kuwa muna yabon ku sallah eh, muka bi sallah kenan tunda su bi za su yi bi bi za su yi sallah ce gun.
eh
Eh, to ya muka bi su da muka bi su kenan su bi su a sanar da mun tashi muka ci kogi to kuma shi ne to kuma shi ne wa suka ce mu a ai masu kasar su mu ba kun sallah da yin wasu yi kayan su muka bar su kayan su kenan tun da ba a yi wajen mu kenan daga baya in wasu zo sai a yi jama'a gaba daya amma bai kasaro ya kamata mu yi sallah to shi ne muka muka gara ma'ana muka ce a a- ana mu sallah mu kuma ana wani ana ji ana wani ba da suna wani ana mun sallah wannan ba matsala ba ne suka ce a wannan matsala ne muna amma dai amma dai a ƙara tambaya a da na ce to bari mu tambaya malam mu je mu
a takaice mai maganar mutum zai ɗauko kaya ya rantsuwa ta ƙarya kayan kirki ne orijina na ƙware kuma haka ba tun iya daga cikin cewa nan ya magana cewa rantsuwa ta ƙarya tana sai da kaya amma tana ɗauke albarka za ta ɗauke wa mai haka albarka kaso shi ko da ya sami kuɗi ya kuɗi ne amma kuɗin ba su albarka gaskiya haɗari ne kuma shi na kace algushu ko yaudara sai mai maganar wani ne ya ma wata ciki alama dai na ga aka yi suna daga baya ya ɗauki ɗa kuma daga baya yake son armanta to na akwai mas'ala da ake cewa idan wannan ta wakana wannan mugun aikin ya wakana za a ce ka zaɓi ɗa ko ka zaɓi u- uwa nan wata shari'a ce ta- shari'a ce ta malam bahaushe ba ta Allah ba ba shari'a ba ce ta Allah wai wace mutum ya zaɓi uwa ko ya zaɓi ɗa ita uwa a shari'ance akwai wata abdullahi bin abbas wani ya zo ya mai tambaya irin wannan ya yi aikin banza da wata allah ya asta sun tuba akwai armi suka ce an ce an ce mishi babu armi tsakanin zai ce a ibn abbas ya ce wannan magana ba wurin ta bane ba ka je ka armi ta hai ka ce inda zani a kaina ya san babu zani kenan magana in dai aka yi zina ana iya armi daga bayan tuba su tuba ga Allah babu alaihi ya armi amma maganar cewa wai doki da ko ya doka shari'a ba ta doka ba shari'a ba ta yarda da ɗan da aka yi babu armi kamar ra'ayin wasu malamai wasu ka ra'ayi ne don zai kama ka ra'ayin shi ne zai kama ka cewa nasoshi sun tabbata ga annabi sallallahu cewa dan zina kurin dan uwan shi ne ba magana wani ya ce ya doka ko ya rada cewa zama dan shi na haka kenan dokan uwa yana yiwuwa a yi armi bayan tuba amma dokan da ko ya doka sai dai mai ihsani bashin gulgulun abin da ya mashi kyautawa a rayuwa amma babu dangantaka ta da da uba ko magana gado tsakaninsu wallahi wallahi sai mai magana mai kasaru eh, mai kasaru mai kace mai kasaru ya bi wanda yake mazanin gida mai kasaru eh shi asali abin da aka sha ba a yi limami ratibi a masallaci shi ake maganar baƙo bai zauwa ya ture shi shi ya shiga da ya san karatu don shi mai ilimi sai don baƙon ɗan shi ne shugaba na al'umma aminul mumini amma kurin ziyara ya kawo a nan kamar iya cikin littafi na na gama shawar hassan cikin akhtar musallin walbali ga akhtar musallin da ya kawo na iya cikin kurakure na asa baƙo ya limanci kina wannan ana nin baƙo amma haka in ta kama ala kulli halin kai dan bulaguro kana iya bin kai dan zaman gida ta kama sallah dan ka bi sallah ka tayi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi sallah da yan gari iya matsayin dan bulaguro suka bi suka sallah kaga shi dake shugaba na al'umma kenan ana iya yi ala kulli halin kurin kowa illa cewa idan dan bulaguro ya bi mazamanin gida sallar shi ta juye ta koma ta mazaunin gida amma idan ɗan mazaunin gida ya bi ɗan bulaguro a shi ɗan bulaguro in yi sallama shi na gida sai ya tashi tuku abin da mai sauran sallah assalamu alaikum wa alaikum salam Mana ina tambaya da Allah.
na
Wai yanzu kamar wajen zumunci da ake mana.
wajen To, wajen magana ta kan zumunci.
zumunci
Eh, eh sosai namiji ne iya da dangin shi.
eh sai kuma yaran in suna zuwa gurin su haka kamar sai su rika gaya musu abubuwa iri iri ana zuga su ne ta hanyar kuma ko da iyayen shi ne na cikin shi daga ƙarshe sai a sa ma iyan wasu ra'ayin da za su ki uba su ki uwayen gaba ɗaya sai kuma su wannan dangin to wai ta haka in ka hana diyanka zuwa gurin su ka hana su mu'amala da su ya dace
na assalamu alaikum
Sawa.
wa alaikum salam
Ai, ya barka an tashi lafiya.
la alau alhamdulillah
Ya aiki.
alhamdulillah
Mana wani tambaya ce muke da ita da Allah.
na
Wai ya halatta matarka ka bar ta ta yi gidan biki.
To, Eh, abin da ake magana na dangantaka kamar da ta hudu ina ga abu ne mai wahala ko dai akwai zargi yoshi ɗan uwa ɓangaren uwa ko ɓangaren uba za su sa ma yaron ɗan ɗan uwansu ƙyamar uban shi na ga abu ne mai wahalar yiwuwa gaskiya iya da wahalar yiwuwa iya ko tsammani ne ko zargi ne to in kuwa har ya tabbata hakan ne kinan nan kare ɓanna ne za a yi ana iya hana su zuwa in har haka kin ne don da abu ne sami wahala gaske kai ɗan uwanka haɗin shi kama ziyara kuma ka soki ɗan uwanka sa ɗan ya tsane shi gaskiya abu ne mai wahala yiwa duk da ba ta duniya ba abu ne bai yiwa in ya yi ne kuma na- ana dama a ce kenan ka abu maganar mata ba a hana ba a musulunci mace ta aihu wata ta je ta mata barka ta mata mu'amala kuma biki misali an ce biki har arma biki ne musulunci bai hana ba mata su je wajen arme a je inda ba sakarci za a yi ba har ma a raka amarya hatta su aisha suna zuwa raka amarya ba na abin mata na suna zuwa raka amarya a je a yi mata an ba su dama su dan huta an wa musulunci akwai lokacin hutu da dan nishadi in dai tsakanin mata ne ba haka ta masa daman buga dunduba ma aka ce duf in har sai su dan wasa har sai dan wasa kan sa dan tattauna ai dan wasa ma tsakanin su mata namiji ne bai shiga bai kada shine haramu amma tsakanin suna da dama su je a shakata a dan more tsakanin mata musulunci bai ba balle magana arme gaskiya magana kenan in dai abun taron in dai ba wani abu ina ga yan uwa ana mun ishara da lokaci yayi muna fatar Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan daidaikin kuma kurakurai Allah gafarta mana Allah ji kan matattunmu da muka saura Allah sa mu cika da imani wannan shine babban abin da sauran masu masu tambayoyi wanda ba su ji ba sai su yi haƙuri Allah kai mu cikin gaba ko sai kira daga baya bayan mun ƙare اللهم لك ما سبق أتى منا لك الله بيبقى أتمنى الخير قبل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته